إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى قدياتي قدر تامنا حدوى أولا يمجنا الشرين دبقوي قوتنا ربيع للآخر شكرة دبو ديا دريه دا أربعين دبقوي hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da izinin allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin riyadus salihin min kalami sayyidil mursalina sallallahu alaihi wa sallam wallafar al'imamun nawawi allah ya rahama a gare shi muna cikin kitabun da'awat babi da ke magana akan wasu daga cikin irin kalan addu'o'i na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ina gaban tsaya a cikin wannan babi hadisi na goma sha tara hadisin shakar ibn humaidin radiyallahu anhu haka ne mu? yake cewa ƙultu ya rasulallah allimni du'a'an ya ce ya ma'aikin Allah ka karantar da ni wata addu'a kaga du'a'an ya bar shi a buɗe duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa wannan abu ne mai amfani to kawai ya karantar da shi qala qul illahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i mazalla yake ce mushi ka fada allahumma ya allah inni a'udhu bika ina neman kariya daga gare ka min sharri sam'i daga sharrin kullena ko sharrin jina kenan Allah kar ya ba ni daman jiyo wani abin da bai da amfani gulma annamimanci da irin abin da yake da alaƙa da bushe-bushe da kaɗe-kaɗe da sauransu Allah kare maka ya tsaftace maka kunnuwanka daga sauraron waɗannan abubuwa wamin sharri basari ya ubangiji ka kare ni daga sharrin ganina ido yana so ya gani da haka za ka samu ɗadab iya da kormoto da tsegumi so yake ya lego dai ya gami ake ciki to duk abin da ba alheri bane Allah kare baka dama ka lego shi wa min sharri lisani ya ubangiji ka kare ni daga sharrin halshe na halshe kuma silafun ne zu haddain makami ne wanda yake da bangarori guda biyu ko kai amfani da shi cikin alheri ko kuma kai amfani da shi a cikin abin da yake sharri ne kakka saki halshen ka kai da mutane karka yi zage-zage karka yi batsa karka yi abubuwa da ake da halshe mutum ya nisance su sannan wa min sharri kalbi ya ubangiji ka raba ni ko ka kare ni daga sharrin zuciyata wanda shi makana nema Allah ya kare ka daga shi na ƙarshe sai yake cewa min sharri maniyi ya ubangiji ka raba ni daga sharrin ai almaniyu ma ya kurju min ar-rajuli min ma'ishin bi shahawatin wa ladhatin abinda zai fito daga jikin mutum na abinda ya shahi maniyin shi Allah ka raba ni daga sharrin shi a nan ma yake cewa a cikin sharhin wannan ya ce shi ne abinda yake hutowa daga jikin namiji ta hanyar sha'awa da jin daɗi amma mai ake nihi a nan ya ce almuradu huna alfarj ya ce abinda ake nihi a nan shi ne kenan Allah ya raba ka da sharrin gabanka karkaje ka yi abin da yake fasikanci ne zina ne lalaci ne allah kare ka daga wannan sannan kuma kamar yadda zo imamu turmizi yake ambata cewa ya kunu sharruhu idza wada'ahu fi ghairi mahallihi al-mashru' sharrin wannan sharrin maniyinka zai kasance a lokacin da ka dauki wannan ka sanya shi a inda bai halatta maka sanya shi ba amma idan zaman to ba tarkace ko kuma ma malakati yaminuka abinda daman ka ta mallaka to wannan babu wani lalan mu'alaika shi da Allah ce wallazina hum li furujihim hafizuna yace illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin kenan babu lawm a gare su babu babu babu tsangwama akan su to kaga wannan addu'a ce wannan bakan damiya ce a yi ta yi lasiya matasa kar a yi wasa kuma duk abin da ba daidai ba kakka saurara kakka gani kakka ba zuciya ka dama a kan wannan abin sannan kuma karka kai zuwa ga aikata ayyuka suke na fasikanci na zinace-zinace sai ka bata rayuwarka ka lalata rayuwarka allah kiyaye duk in kaga mafi yawa ga mutum ya kai shekaru da yawa yana irin wannan abubuwa to dama tun daga wannan kuruciya daga ne saba to maganin ka aika fara mutum ya ji tsoron allah allah ya haramta ka haramtu in ma canji ne baka da yawa to ka nemi ko ba zawara ce ka aura fa innahu aghaddu lil basar eh fa aghaddu lil basar ka kare ganinka kana kokarin gudu da mutuncinka da addininka eh karkai abin da zaka lalata takardar rayuwarka akwai matsala a ce mutum ya taba yin zina Allah kare mu malaki wa an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yaqul اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام رواه أبو داود بإسناد صحيح أنس ألا قال الراغ ريشي كي annan nabiya sallallahu alaihi wasallama lalle annabi muhammad tsira da abincin allah su tabbata a gare shi kana ya ƙulu ya kasance manzan allah yana cewa allahumma ya allah inni a'udhu bika min albaras ya ubangiji ka kare ni ina neman kariyanka daga albaras idan ka ce albaras suka ce maradun yahdusu bil jildi wani cuta ne wanda yake samun fatan mutum sai zaman ya maka kaman tabbare tabbare za a ce ko kuma lamba lamba haka hori daga an kalle shi zai ga abu ba kyau kaman kazuwa kenan shine albaras ubangiji Allah ya kare ka daga abin da yake baras ne kazuwa wal junun ya ubangiji ka kare ni daga gushewar hankali zawalul aql shine hauka ka roki Allah ya kare ka yanda aka fara na addu'a haka nan ka roki Allah ya kare ka daga daga daga hauka sannan kuma wal juzam Allah ya kare ka daga abin da yake ciwon da yake taba fata kuma har yayi nasu ya nisa zuwa ga gabbai la'alla ma har ya kai inda zai rika gunsire gabban ka ce kuturta wannan shine al juzam Allah ya kare ka daga daga ciwon da yake na kuturta sannan wasayyi'il asqam Allah ka kare ni daga munanan cututtuka sayyi'il asqab Allah kare ka daga duk abin da yake cuta ne wanda yake mai muni Allah kare ka idan ka ce sayyi'ul asqab ana ne ai qabihul amradi cututtukan da suke ba su da dadi suna da muni mala anan sai ba da misalin makabta ibtila'i ne jarrabawa ce ubangiji yake jarraba wanda ya gina ma daga cikin bayan shi man sabara wahtasaba falahul janna wanda ya yi haƙuri ya nemi ladan wannan larura to da izinin Allah Allah zai mashi tukucin aljanna kamar yadda mun karanta hadisi a baya duk wanda Allah ya jarrabe shi bi habibataihi da masoyan shi suna idanun shi fa sabara sai ya haƙuri falahul janna yana aljanna saboda akwai akwai mai ake shi da suna ibtila akwai jarrabawa a cikin makabta ce duk abin da ake ganin da kai baka ga komi idan ka daga kafanka baka san ba a ina zaka ajiye shi wuri ne mai kyau mara kyau ne abun mai cutarwa ne mara cutar da baka sani ba akwai kalubale da yawa to in Allah ya jarrabi bawa da irin wannan to an bawa sai hakuri ba kuma shi gidan aljanna ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman kariya ubangiji ya kare shi daga abin da ya shahi cuta na fata sannan kuma da hauka sannan kuma da kuturta sannan kuma da munanan cututtuka Allah ya kare shi da su wannan hadisi yana karantar da mu al-isti'azatu min al-amrad al-qabiha duk wani cuta wanda take take da take take da wahala mutiyar roki Allah kare shi daga ita kakka ga kamar wani iyawanka ne ko kuma a mun za yara ne a zaka iya samun matsalar ido zaka iya samun matsalar kunni zaka iya samun matsalar fata zaka iya samun matsalar kaza kai zaka iya samun matsalar kushewa hankalin ma yau matasa nawa hankalin su ya busa a dalilin tabar wiwi da suke busawa Allah kiyaye shi yasa matsala ce wannan wallahi ba karama ba a cikin al'umma iya da to wannan kuma wannan al'amarin da ba su dai su suka yi sa'ayi zuwa ga wannan abu su suka yi sa'ayi zuwa gare shi mutum da hannun shi ya ɗauka ya rika busawa har hankalin shi ya busa amurhu ilallah al'amarin shi na wajen Allah amma dai matsala ne kaga baka amfani rayuwanka ba baka amfani rayuwar mahaifanka ba sannan kuma ka zama virus a cikin mutane kai da kanka a jagole kake babu kawai hauka ne kawai ƙarshe Allah kiyaye shi yasa wallahi a ji tsoron Allah masu safara irin waɗannan abubuwa don mutumin da zai sayar da wuri ya samu kuɗi tabbatar da haram yake ci ƙaunar wahida babu wani saɓani a kai haram ne saboda khabith ne ƙazamta ne Allah ya haramta ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ce ya kunno kai imani ku sani cewa al khamru idan ka ce khamr ba yana ɗaukan giya kaɗai ba a kullu ma khammara aqlal insan duk abin da ya lullube hankalin adam ya sa shi cikin yana sunan shi giya sawa'u ne zaman to wiwikin ce zaman to travel din ne zaman to wane ne ko ba me mutum zai sha in dai zai ɗauke ka daga da'irar masu hankali ya kai ka duniyar dabobi to ka tabbatar da cewa wannan abin da ka aikata haramun ne ko mutum ya ma kan shi adalci iya daga cikin al-kulliyatul khams abinda addini yake kaiwa ya kawo wajen wajen kulawa da su hankalin adam abu ne tsadaddan abu wanda Allah ne ya ɗauki wannan kyautar ya maka don mi za ka gusar da kyautar Allah a kanka ta hanyar abin da za ka sha kyauta ce Allah maka a gama duniya kafinta in Allah ya ɗauki wannan hankalin daga jikinka ba wanda ya sai baka shi ana kallon ka haka kawai sai dai a riƙa lallaɓawa 'yan waje musamman mai ake ciki amma kowa sa a cikin gida kai ma hukunci ne tsibirar Allah kiyaye da haka kaga mutum ya rika roƙon Allah ya kare shi abubuwa na saboda fitina ce wallahi za a kai matakin da wasu za ka ga sai ba ɗauki lokaci a cikin rayuwa la'alla za a iya lissawa su shiga a cikin dattijawa kuna makamanci wannan amma wani ɗabi'a suka ɗauka sai ga ana wasu abubuwa wanda bai kamata ba a ce mutum da yake da irin wannan shekarun da hankalin shi yana goyon bayan abu kaza sai ga ya mutu ya yi ƙiri-ƙiri yana zare ido sai kuma shekau ɗan wuri ne Allah kiyaye sai roƙi Allah tun yana fata shi Allah kare ka daga dukkan kuma maganin ka aika fara duk wani abubuwan bushe-bushen nan duka bar su duka bar su sale salin hauka in ji ba haushi ce zub da biyu ta kaci ai wannan taba ce mata koyi ai wannan waye biya wace ka biya koyi kana cutar da gangan jikinka kana kana cutar da lahiyar kana cutar da al'ummarka duk mutumin da yake shan taba yana cutar da waɗanda yake rayuwa tare da su tabbas wanda ba shakka akan wannan kai wuce wanda ma baka tare da shi wani ya zo gitta wuce zai kai kuma ka daga kai ka busa ka busa ka busa hayaki la'alla ya bude bakin shi la'alla kaza la'alla kaza wannan abin ya shige mushi karab sai ka ji wannan din shi a cikin makogoran ka kai baka ma san ba la'alla ka mushi kuma cutarwa ce Allah sai ya tambaye ka kuma Allah ya saka ni to matsala yasa kawai abin da addini haramta kawai mutum haramta shi ne zaman lahiyarka in kuma ba kai ba za ka shiga cikin matsaloli da yawa wasu matsalolin ba ka ma san su sai ka ke lahira Allah kiyaye mali cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa innahu bi'sa ad-daji'u wa a'udhu bika min al-khiyanati fa innaha bi'sat al-bitana rawahu abu dawud bi isnadin sahihin abu huraira Allah ya yarda a gare shi yake cewa ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma ya Allah inni a'udhu bika ya Allah ina neman kariya daga gare ka ka kare ni min al-ju'i daga yunwa yunwa wanda ta kai makura matsala ce ga adam Allah kare ka daga abin da yake yunwa ne har mutum ya kai matakin da Allah kafo shi musa ya dauka shi amma yunwa ba irin wanda muka fahimce shi a yau ba irin yunwan da misali mutum yana samun abinci so ɗaya a wuni yana ci wanda ba mai yunwa ba ne mutum ne kwana ɗaya kwana biyu bai ci komi ba sai wasu 'yan dubaru 'yan kaɗan wanda an gashi an sa a cikin matsala yake in ka ɗauki misali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai lokacin da aka yi handak kaga yana daga cikin abin da ya rika fuskantar su na ƙalubale yunwa sai mutum ya kwana biyu ci komi ba kuma yana aiki sai ruwa sai wannan abin da ƙarasa mana da biyu to irin wannan mutum ya nemi kariya Allah kare shi daga irin wannan mazala yake ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa innahu bi'sa ad-daji'u saboda saboda ita yunwa ita ce mafi munin abinda dan adam zai zai zai zai musahabance ta ad-daji' yani al-musahib abinda zaka zaka hade da shi ku zauna tare mafi muni yake ce babu kaman yunwa wa a'udhu bika min al-khiyanati ya ubangiji ina roƙon kariyanka ka kare ni daga yaudara Allah ka kasa in zamanto mai yaudari fa innaha bi'satil bitana saboda ita ce mafi munin abin da mutum zai ɓoye ka ɓoye a cikin ranka ashe kai maha'inci ne ta gano matsala ce ta waɗanda abuwa guda biyu duka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana neman allah ya kare shi daga su na harko a tahadiru min al-ju'i shadid yana neman allah ya kare shi daga azawar daga yunwa mai tsanani sannan kuma da kuma abin da ya shahi ha'inci ko yaudara ko cin amana ko zamba cikin abinci wajibin mutum musulmi ne zamanto ɗabi'a ta khiyana ta aje zage kare zamanto a cikin al'alamin islami duniya ta musulunci gari na musulmi a cikin farfajiya ausaqul ummar islamiyya ya zamanto amana ta zamanto abin nema duk wanda aka raruma kawai ƙarshen bai hankali sai ga yayi gaban kanshi wannan hatsari ne matsala ce da aka za ka ana sa kamarori a wurare saboda tafiyoyi zai tabbatar da kamera tana kallon shi ba zai doka ba amma yanzu ya san allah yana ji shi yana ganin shi alam ya alam da annan laha yara allah yana jin ka yana ganin ka za ka sanya ubangiji zaman to shi ne ah wannan naziri na ilai amma tun da ya sa akwai kamara shi kenan baya doka ba ko kuma ya sayan da zai yi ala'ai mutum kare zaman to mutum maha'inci ka zama mutum wanda kake da mai gaskiya mai amana ha'inci bai da amfani a cikin rayuwa kuma ƙarshe a kanka zai ƙari da yadda kake ga kayi zarra ka rabauta ka yi wane ne wala aikin banza ne kake wahala ce kake Allah kiyaye to manzala kaga anan sallallahu alaihi wasallama ya nemi kariyar ubangiji subhanahu wataala daga abubuwa guda biyu na farko Allah ya kare shi da yunwa sannan kuma abu na biyu Allah ya kare shi da abin da ya shahi ha'inci malai ce wa an aliyin radiyallahu anhu anhu anna mukataban ja'ahu fa qala inni ajaztu an kitabati fa'inni qala ala uallimuka kalimatin allamanihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك رواه الترمذي وقال حديث حسن علي بن أبي طالب ألا قادر أغريشي yake ambata anna mukataban akwai wani mutumin da aka mishi mukataba idan aka ce mukataba shine bawa bawa wanda zai zo ya sa hannu da shi da ubangidan shi cewa zai kawo jika ɗari kaza daga lokacin ya zama ɗa sai a ba shi daman ya je ya nema to wannan shi an yi mukataba da shi kenan to wannan mukatab mukatab he zo wajen aliyu ibn abi talib fa qala sai yake cewa yake cewa aliyu inni ajaztu an kitabati fa a'inni yace na kasa game da biyan abinda nayi mu aka mun mukataba aka dora mun in biya in zama da fa a'inni ka taya ni ka taimaka mini ka agaza mini qala sai aliyu yake cewa ala uallimuka kalimatin shin bazan sanar da kai wasu kalmomi ba allamani hinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan kalmomi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ni su kalmomi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ni su yace law kana alayka mithlu jabalin daynan inda akwai a kanka bashin da ya kai girman dutse addahu Allahu anka Allah zai biya maka wannan bashin bi ma'ana Allah zai sauƙaƙe maka hanyar da zaka samu ka biya wannan bashin yace qul aliyu yake ce wannan wanda aka yi mukataban da shi ka faɗa ka ce Allahumma kfini bi halalika ya ubangiji ka wadatar da ni da halalkinka an haramika game da abin da yake haramukinka Allah ka bore wani abin da yake na halal Allah ka bani halal ka raba da haram wa aghnini Allah ka wadatar da ni bi fadlika da falalarka amman siwaka ga dukkan wani wanda ba kai ba to kaga wannan addu'a ce ɗan ƙararrama a cikin sadara guda ɗaya Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka duk mutumin da ake bi bashi ka lazimci wannan addu'ar ka rika karantawa karka ilga kawai ita yi iya abin da Allah hori za ka yi kai ta yi Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka Allah ka wadatar da ni da halal ɗinka abin da yake haram sannan kuma Allah ka wadatar da ni da falalanka akan duk wani wanda ba kai ba kaga akwai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai nema daga wajen Allah subhanahu wataala to wannan duk wanda ya lazimce shi da izinin Allah Allah zai biya mushi wannan bashin nashi ko da bashin ya kai girman dutse kuma wannan tabbas ne ba wani shaci faɗi wane ba garanti ne Allah ana bin ka bashi to ka lazimci wannan ubangiji zai biya maka bashin ka Allah zai hore maka hanyoyin da zaka biya sannan kuma bayan shi iya daga cikin abin da yake mabiyin bashi ya kamata ya kula da shi a lokacin da ka zo ɗaukan bashi ka yi mura'at mahimmancin abin da za ka ɗauka ya kamata a ɗauki bashi ko bai kamata a ɗauki bashi a kai shi ba akwai wanda lasiyama inda ba shi ne to shi kawai bismillah kawai bai da matsala kawai gani yake ba dai ba shi bane ba abinda zai bada kawai a kawo ko nawa ne sai talabta irin wannan matsala za ka same ta daga wani kaso daga cikin ma'aikata lasiyama yan uwanmu mata tana ga dama kuɗi ne wanda yake gashi ga kamar shi ilalaha wala alaiha ba kuwa take riƙiya ba ba komai take riƙiya ba kuma daga nan sai a shiga abubuwa kowane lokaci ana bin bashi babu gari babu da a kan abubuwan da ba mahimmanci gare su ba ka rika tuna girman da bashi yake da kamar da aka ambata wancan satin mazalla sallallahu alaihi wasallam zai zo yin sallah ga mutum idan ya tambaya ana bin shi bashi sai ya baya mazalla sai ya baya sallallahu alaihi wasallam zaka in zaka dauka ya tabbatar ka tabbatar da wani abu ne na dole sannan da niyyar cewa zaka baida da niyyar cewa za ka maida saboda mazalla ya ambata mana sallallahu alaihi cewa duk mutumin da ya ɗauki dukiyar mutane yana son maidawa Allah zai taimaka mashi wanda kuma dama da niyyar da ya ɗauka dan ya lalata ma wani dukiya ne to wannan Allah zai gadar mashi da abin da yake tabewa da kuma abin da ya talauta kenan abu na biyu ya zama to ka ɗauke shi da niyyar cewa za ka maida ba kawai bari ɗauka ba ne ba an ƙi ba a badawa a idan kai haka to tabbas idan ka biyo baya da wannan adda ubangiji subhanahu wataala zai biya maka bashin ka komin yawan shi Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka kaga yanzu wannan adda ai koda saida ta ake to dadam ya saya bare da gaske kuma ka duba komin girman bashin kuma tabbas in dai kai shi da yaƙini na sakankan cewa wallahi Allah zai biya maka Allah zai hore maka hanyoyi da ƙofofin da zaka samu yau ka biya kaza gobe ka biya kaza jibi ka biya kaza har ka khallasa da haka wannan hadisi yana karantar da mu addu'a bi hadhihi alkalimat yake cewa li anna barakataha tazharu fi wafa'id dayn yin addu'a da waɗannan kalmomin albarkan wannan addu'a tana bayyana cikin Allah zai biya maka bashinka sannan kuma walistighna billahi anin nas ka wadatu da Allah akan mutane ka dogara ga Allah zaman to duk in ka kai ka komo kana dai kan ubangiji subhanahu wataala ba zaman to a aiwa da kaiwa da kai nake kwanti wacce da kai nake kwanti wa da kai nake kwanti a ina kamar Allah ina kwanti da kai dan da aka yi ga Allah da shi ba Allah ne ba shi to ka nema wajen Allah kai ma har ka zama tura daga cikin wanda za su fada ba ka zo ka ce kana kunte da wani kuma ka saba ido ba Allah kiyaye مالك عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي رواه الترمذي وقال حديث حسن عمران ابن الحسين الله قال يرضى غريشي yake yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kenan shi imran yake cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allama abahu ya koyawa baban shi shi imran ne wa baban shi ce husainan shi ne husain kalimatai wasu kalmomi guda biyu yad'u bihima wanda baban shi yana roƙon Allah da waɗannan kalmomi wasu kalmomi ne manzo Allah karantar da shi Allahumma alhimni rushdi ya ubangiji ka mun ilhama ka sanar da ni ko ka shiryar da ni abin da yake shirya ta wa a'izni Allah ka kare ni min sharri nafsi daga sharrin kaina ubangiji ka kare ni sai dai wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba amma mun karanta irin shi satin da ya gabata Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi مالك وعن أبي وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله أسأله الله تعالى قال سلوا الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح مالك cewa daga Abul Fadl shine Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ɗaya daga cikin babbannin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qultu yake cewa nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka duba wannan shi a matsayin mahaifi yake ga manzon Allah amma yana tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allimni shay'an ka sanar da ni wani abu as'aluhu Allah ta'ala wanda zan riƙa roƙon Allah da shi sanar da ni wani abin da zan riƙa roƙon Allah wannan abin qala sai manzo Allah yake ce mishi sallallahu al'afiyata ku roƙi Allah ya ba ku lafiya ai Allah ya nisantar maka da dukkan wani abin da yake mai cutarwa ne shine sallallahu al'afiya ku roƙi Allah ya ba ku lafiya ya ce fa makastu ayyaman al'abbas yake cewa sai ne kwanaki ina ta yin wannan addu'a yana addu'anci Allah ba shi lahiya Allah ba shi lahiya ya ce sun bace ito sai na sake komowa wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fakultu ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ka duba ladabin sahabbai bai ce ba yabni ce ya kai dan dana kaga bai mai haka ba amma ta ya rasulallah saboda shine mafi girman daraja yace allimni shay'an karantar da ni wani abu as'aluhu Allah ta'ala wanda zan rika roƙon Allah da shi qala li al-abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mini ya abbas ya kai abbas ya amma rasulillah ya baffan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sallallahu al-afiyata fi dunya wal akhirah ku roki Allah ya ba ku lahiya duniya da lahira Allah baka lahiya wannan hadisi yana karantar da mu al-hassu على طلب العافية من الله في الدنيا والآخرة لأن فيها السلامة من الأسقام والآثام إن الله باك لاهية تو زي كاري كدك تتتك in Allah ya baka lahiya zai kare ka daga dukkan wasu ayyuka na zunubi ba za ka aikata ba idan Allah baka lahiya a gobe kiyama Allah zai kare ka daga gidan wuta sannan kuma Allah zai kai ka gidan aljanna kake nasallallahu alafiyata fid dunya wal akhirah kowa roki Allah bashi lahiya مالك وعن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رواه الترمذي وقال حديث حسن شهر ابن حوشب يكي أمبت تشيوى يتي قلت لأم سلمة ya ce ni da kaina nake cewa ummu salama ɗaya daga cikin matattakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ya ummal mu'minin ya ke uwan masu imani wa azwajuhu ummahatuhum matattakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama uwaye ne ga duk wani mutumin imani sai tambaye ta ma akthar du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallama miye mafi yawancin addu'ar da manzon Allah yake yi idan kana indaki idan ya zama to yana wajenki ka duba na sahabbai suke da kwaɗayi na abin da ya shahi alheri yana tambayar ta yanzu in aka shiga ɗakinta miye mafi yawancin abin da mazalla yake ambata a matsayin addu'a sai ummu salama take cewa kana akthar du'a'ihi ya kasance mafi yawancin addu'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya muqalliban qulubi ya mai jujjuya zukata thabbit qalbi ala dinika ya ubangiji ka tabbatar da zuciyata akan addininka wake roƙa yana roƙon Allah ta wani addu'a ce wani tare muhimmanci kwarai da gaske ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika kai ta hadi kana kara kana mimita kana nanatawa kana tisawa kuma kana hararo ma'ana abin da kake wadi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika saboda shiriya kyauta ce ta ubangiji shi yasa masu imani mu suke ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu wannan tafarki wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah kuma kasance masu shiriya ba in ba dan Allah ya shiryar da mu ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha daga mutun ya yawaita ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika in Allah tabbatar maka zuciyarka akan bautan Allah akan addinin Allah to sai ka samu cewa ko a kowane lokaci ayyukan alheri su ne abinda ka ba ma gaba su ne abinda suke da muhimmanci a cikin rayuwarka kaga daga lokacin da ya zama to rayuwarka ta zama haka to sai kama Allah godiya saboda iya makura abin da ake bukata kenan a rayuwa duk wani abin da kaga aje a zo wani duka hayaniyan banza da kuma karewa zai yi wannan gaskiyan shi yana nan cikin bautan Allah bautan Allah da kai da ayyukan da'an da kai su ne gaskiyan abin da yake zaune da kai a duniya wani harkar kasuwanka wani harkar aikinka wani harkar wane ne wannan dirri ba kawace amma asalin zaman shine bautan Allah da ka rika roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarka akan bautan Allah ya muqallibal qulub ay ya musarrifal qulub wa muhawwilaha min ad-dalal ila al-huda ya mai juddu ya zukata wanda yake karkatar da su daga bata ya kai su zuwa ga shari'a kana roƙon shi akan ya shirye da zuciyarka wannan addu'a tana karantar da mu cewa khudu'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lillahi wa tawadhu'uhu lahu yanda manzalla yake kaskantar da kanshi yanda manzalla sallallahu alaihi yake yake da tawadu yake nuna alin kankantar da kai a gaban Allah ka zuwa yake ce ya muqallibal qulub ya mai jujjuya zakata thabbit qalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata akan abin da yake addininka kaga bai yi girman kai wace a ba ni fa ni ne wa annabin Allah bai yi wannan ba sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu hadisin da yana karantar da mu ila al-isharatu ila ahammiyati al-istiqamati wa thabati wa anna al-ibrata bil khatima lalle ana mana nuni akan muhimmancin istiqama me istiqama shine tsayuwa da kahuwa kyam akan addini babu ranar wasawa baka ce wannan aikin najima ina shi kai bari in bari na ya haka ya isa babu wannan saboda al'ibratu bil khawatim abinda ake ma dan adam lissahi akai da me ya cika shine hadisi manzo da yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitab fay'mal bi amali ahli an-nar fayadkhulaha sannan kuma aka aka san shi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi alkitab fay'mal bi amali ahli aljanna fayadkhulaha da aka al'ibratu bilkhawatim da mi mutum ya cika kaka ce ai mun saba mu da mu aka fara mu da mu aka yi kaza a dire da ku da zaman to an fara da ku an dire da ku alhamdulillah saboda fa'innal hayyala tukman lahul fitna haka ɗaya daga cikin sabu yake hudu ya ce saboda mutumin da yake raye ba amince mashi fitinuwa wani abu zai iya zama ya fusge ka amma kana yi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika Allah sai tabbatar da kai ya zama to an cika akan haka ne malaci wa an wa an abi darda radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana min du'a dauda sallallahu alaihi wa sallama allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حسنه أبو الدرداء الله قال الدرداء قريش يكي تشيوا مزال صلى الله عليه وسلم يكي أنبت تشيوا يكسن تشي من دعائي yana cikin addu'ar annabi Dawud alaihi salam annabi Dawud me yake cewa Allahumma inni as'aluka hubbaka Allah ina roƙonka sonka ka arzuta ni sonka ya Allah wa hubba da son man yuhibbuka wanda yake sonka masu imani kenan wal amala alladhi yuballighuni hubbaka da dukkan aikin da zai kai ni zuwa ga samun son soyayyarka Allah ka bani dama aikata shi Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi Allah ka sanya sonka ya zamanto ya yi soyuwa a gare ni sama da karan kaina sama da wa ahali sama da abin da ya shahi iyalina wa minal ma'il baridi sama da abin da ya shahi a ruwa wanda yake mai sanyi shine mallan yake cewa me yasa aka ambaci ruwa mai sanyi yace bi shiddati mailin nafsi ilaihi zaman al-harr saboda zuciya a lokacin zafi babu abin da ta yi bukatuwa sai mu ruwa mai sanyi galas in nau ake sai da ta sai ka je ka saya to da ake sai da kadaban da yake sai ta da dari in ka sha in kai lunwashin na halas wannan hadisi ne da yake da'ifi amma malamin ta hakiki haka ne na'am da na tsallaka shi na biyu malaci wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alizzu bi zal jalali wal ikram rawahu tirmizi wa rawahu an-nasa'i min riwayati rabi'a ibn amir as-sahabi قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ألز بكسر اللام وتشديد الزاء المعجمة معناه إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها أنس ألا قرر رأي كي تشوى مزال صلى الله عليه وسلم يتي ألز ألز يعني كيويتا كو كلازمتي كلازمتي يا ذا الجلال والإكرام يا مأبوتين جرما da karamci shine Allah subhanahu wataala wacce adda take cewa ya zal jalali wal ikram bi rahmatika astaghisu aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarafat ayn kaga ya zal jalal wal ikram ya ma'abucin girma da karamci tabarakasmu rabbika zal jalali wal ikram mazalla ce alizzu kulazimci ya zal jalali wal ikram haka kana yi mai tashi ya zal jalali wal ikram bi rahmatika astaghith karik ambatawa ya ubangiji ya ma'abucin girma da rahamarka nake neman dauki Allah ka min dauki akwai abubuwa waɗanda an suka zauna a bakin ka to kai ka jefa ka tafi wallahi ko ba ka da kuɗi ba majalan ya ga zuwa ɗannan hadisan kowane hadisi ɗaya wallahi duniya mata ya sayan shi ka tokam inta duk arziki duk zinariyanta da yake ciki da azurfanta da man fetur ɗinta da duk wani rukuruku da yake cikin labe sai sai shi amma kaga alhamdulillah a sadaka mun kokari mu zama wasu masu aikatawa za mu ga ribar rayuwa za mu ga albarka cikin rayuwa Allah tabbatar da mu malice rawahu al-imam an-nasa'i min riwayati imam an-nasa'i yazo da wannan riwaya da shi imam tirmizi daga riwaya shi imam an-nasa'i daga riwayar rabi'a ibn amir as-sahabi qala yake ce qala al-hakim al-imam hakim yake cewa wannan hadisi sahihul isnad isnadin shi ingantacce ne sai yace alizu yace bi kasri lam kenan kace a sai kace li lamun ne kamata kasra wa tashdidi za zaun din kuma sai a mata shadda al mu'jama war take da da al mu'jama kenan mai da idan kace al mughmala kuma ita ce qa'un idan kace al mu'jama ita ce za'un saboda an mata da kenan sai kace alizu ya ce ma'anahu ilzamu ku lazimci hazihi da'awa wannan addu'ar ya zaljalali wal ikram wa akthiru minha kuma ku yawaita yin ta malici aljalal wal ikram yace ismullahi al'azam sunayen Allah ne masu girma kaga shi samu zalla anan yake bance su alizu biya zaljalali wal ikram yace wa huwa ahadu ma qila fi ta'yin al-ism al-ism al-azam wajen tabbatar da al-ism al-azam kenan an tabbatar da waɗannan suna ciki wannan hadisi yana karantar da mu al-hassu 'ala al-ikthar min ad-du'a kwadaitarwa akan yawaita yin addu'a sannan kuma la siyama waɗannan kalmomi da suka zo a cikin wannan mutun ya yawaita yin su ya zal jalali wal ikram bi rahmatika astaghith sauransu مالك وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه الترمذي وقال حديث حسن أما حديث ضعيف malai wa an abi umama daga abu umama Allah ka da yarda gare shi yake cewa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a bi du'a'il kathir wasu kalmomi da yawa na addu'a sai shi abu umama yake cewa lam nahfaz minhu shay ba mu iya kiyaye wannan addu'o'in da manzon Allah ya masu yawa ba fa qulna sai muka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah da'auta bi du'a'in kathirin an yi addu'a da kalmomi da yawa lam nahfaz minhu shay ba mu iya kiyaye ko har da ce wani abu daga cikin shi ba fa qala sai manzon Allah ya ce ala adullukum shin bazan muku nuni ba ala ma yajma'u zalika kullahu abinda zai hada muku wannan addu'o'in gaba daya taquluna ku ce Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wani alherin da annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambaye roƙe ka ya Allah ka tabbatar mana da wannan alheri wa na'udhu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna neman kariya daga sharrin dukkan wani abinda annabinka ya nemi kariya da shi Allah mu kare mu wa antal musta'anu ya ubangiji ai a wajenka ake neman dauki da tanyo wa alaikal balagu ya ubangiji ai kai ne mai wadatarwa idan ka ce alaikal balagu ai alkifaya idan ka samu Allah to ka sami komi ai ma ya bulbul kifaya min khairi dunya wal akhirah wa alaikal balag ya ubangiji zuwa gare ka ne ake samun cimma duk alherin duniya da lahira sai ce wala haula wala quwwata illa billah ba mu da ƙarhi ba mu da dubara sai zuwa ga Allah mai girma da buwaya wannan hadisi da dakiya da rauni malatu an abi mas'ud radiyallahu anhu qala kana min du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika was salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil janna wan najata minan nar malatu rawahu al hakim أبو عبد الله وقال حديث صحيح على شرط على شرط مسلم سيدي ضعيف لعل ما لن يوانا قلقت abu a ibn mas'ud Allah ƙarin ra gare shi yake cewa yace wai aka ce ya kasance daga cikin addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a mazalla yana ce Allahumma inni as'aluka ya ubangiji ina roƙonka mujibati rahmatika abubuwan da suke wajabtawa bawa samun rahamanka duk abinda zai sa in samu rahamanka ya ubangiji ina roƙonka wannan abu wa azaimu maghfiratika ya ubangiji ina roƙonka ka tabbatar mini da al'amuran da da su ne suke kaiwa zuwa ga bawa ya samu gafaranka sannan kuma wassalamata min kulli ithm Allah ka kare ni daga dukkan wani zunubi wal ghanimata min kulli bir Allah ka bani muruwa daga dukkan wani aiki na alheri wal fawza bil janna Allah ka rawatar da ni da aljanna wan najata minan nar Allah ka kare ni daga gidan wuta hadisi nan da yake da'ifi wannan jumlar abinda malam Imam an-Nawawi ya hahada wani kaso daga cikin irin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yanzu bayan ya kada wannan babi na 251 sai ke cewa babu fadli du'a'i bi zahril ghaibi babi da zai yi bayani akan yin addu'a bi zahril ghaibi da zuciya fakakka misali irin maka addu'a kuma sani shine zahril ghaibi yana kama mutumin da bai ba san ana yi ba ka rika yi mishi addu'a akan Allah hudda shi daga cikin damuwa ko Allah hudda shi daga cikin kaza ko Allah ba shi kaza kuna makamancin wannan wannan kuma ɗabi'ar duk mutum mai imani ne mutane masu imani suna ma junansu a tsakaninsu addu'o'i yanzu ka duba na ayar da malai kawo anan Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan su sahabban ko kuma dukkan wasu mutanen kirki da suka wuce wanda suka biyo bayan su ya kullu suna faɗan cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana sannan wali ikhwanina Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu su wane ne ƴan wannan namu allazina sabaquna bil iman waɗanda suka riga mu da imani kaga ashe ɗabi'a masu imani kaga wanda suka riga ga da imani akwai wanda ka sani akwai wanda baka ma sani ba to wannan kaga haqiqan addu'a bi zahril ghaib kenan kama mutum addu'a da fakakkan zuciya yani ga zuciyar da bata ma san kana mata ba alhali kai anan ka zo ka duka kana mushi addu'a wannan halin masu imani ɗabi'ar masu imani ne ko da misali yana wani mutum ya shiga cikin wani yanayi to ka rika roƙa mushi Allah ko yana faman barin hanya ka rika roƙa mushi Allah kar ka rika zuwa kana tsaye gumi kana cewa kun ji abin da wani kun ji abin da wacce tai wannan bai da kyau ka roƙa mushi Allah akan Allah ya maido shi Allah ya mai kaza Allah ya mai kaza wannan abun alheri ne a gare ka alheri ne a gare shi kuma wannan shine hakikanin imani sai Allah ke cewa wala taj'al fi qulubina ghillan Allah karka sanya a cikin zukatanmu ghillan wani keta ko hasada ko kiyashi lillazina amanu wadanda suka yi imani shi yasa wannan aya ta daga cikin ayoyin da malamai suke kawowa don mayar da martani akan ƴan shi'a kaga su sahabbai da suka riga su da imani da suka zo ba su ce ba ma rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ba su yi wannan ba sannan kuma sun doki ghillu keta da hassada da kiyashi akan sahabbai sun dora asara iya asara ne wai kai yanzu a nan kai da mamun san imanin naka ya ne wallazi da ja'u min ba'dihim ne kana cikin inna rutuwa sani imanin nagartacce ne kuma nagartacce bane ba kana aibanta wanda Allah ya nuna su yace ulaika humul mu'minuna haqqan to kaga iya daga cikin ɗabi'ar masu imani suna roƙon Allah ya gafarta musu ya gafarta wa ɗan uwansu suka riga su da imani kuma Allah kar ya sanya wata damuwa a cikin zukatansu game da waɗanda suka riga su a cikin imanin nan sannan aya ta biyu da malam ya ka a cikin wannan babi wa qala ta'ala Allah ke cewa wastaghfir li dhanbika ka nemi gafara na zunubanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walil mu'minina kuma haka masu imani walil mu'minina wal mu'minat masu imani maza da masu imani mata Allah ya gafarta maka kai karan wari sannan kuma Allah ya gafarta wa dukkan masu imani maza da mata ashe kaga wannan duka iya daukar ma'anar addu'a bi zahari bi zahari ghaib ka rika ma mutum addu'a in kace dukkan masu imani na duniya Allah gafarta musu Allah ji kansu Allah taimaka wa musulmi kaga wannan du'a ne an zahari ghaib iya da kyau mutum ya zama ya saba maka shi irin wannan wa qala ta'ala ikhbaran an ibrahim alayhi salam ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله كغفرتا من كغفرتا ومحيفانا كغفرتا دكان masu imani يوم يقوم الحساب aranan da zaka tada yin hisabi ya ubangiji kaga ita ma addu'a ci gawa ga waɗanda suke masu imani ko ina suke to haka ake son mutum mai imani hadisi na farko da malam ya kai a cikin wannan babi مالك وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بزهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل رواه مسلم أبو الدرداء الله قال الرأى قريش يكتوى da kunnen shi yaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin muslimin babu wani bawa musulmi yad'u li akhihi wanda zai rika ma dan uwan shi addu'a bi zahril ghaibi da zuciya wadda take fakakka kana mushi addu'a shi bai ma san ana yi ba bai san kana mushi ba duk mutumin da yake da wannan ɗabi'ar to ga irin riban da zai samu illa qalal malak face sai Allah ya wakilta wani mala'ika wannan mala'ikan zai ce walaka bi mithlin yan Allah ya baka kwatankwacin irin abin da ka roƙa mashi Allah taimaki wani sai mala'ikan ne ce kai ma Allah taimake ka Allah hudda wani daga cikin damuwa ya ce kai ma Allah hudda ka daga cikin damuwa Allah hore wa wani sai mala'ika kai ma ce Allah hore maka kai ma kaga kai ka ma histir riba ware ka kai ka samu addu'a mala'ika to ka duba wannan duka iya daga cikin ayyukan musulunci ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi karantar da mu shi yasa wallahi ba abun da kai sunna da yake wallahi Allah taimaka mana amin daɗi zamu wallahi kaga duk kamar za ka samu wayewa da buɗewar kwakwalwa da buɗewar tunani da kwanciyar hankali da nutsuwa waɗanda kalmomi masu daɗi da suka hoto daga bakin sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da ke kamantacce ne da su wannan addu'a tana karantar da mu falalan yin addu'a ga ɗan uwanka musulmi kaga kenan innamal mu'minuna ikhwatun ɗan uwan juna ne in almu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan mu bar tsaye gumi mu bar kormoto da yi da mutane in muka ga wani yana cikin abin da ba daidai ba abin nasiha mushi nasiha abin roƙa mushi Allah mu roƙa mushi Allah wannan addu'a da zamu mushi Allah shiriwa ne malaika sai ce kai ma Allah shirye ka karin Allah raba wani da munanan halaye ce kai ma Allah raba ka da munanan halaye wannan ba karamin alheri bane ba Allah taimaka mana kaga iya makurai abinda zai iya kawo zamantakewa ya zamanto mai daɗi tsakanin al'umma amma ba gutsuru tsuma ba wani ya ce wacce ta ce an yi wane ne wani ya yi kaza wasu wani sun kaza wacce ta je waje wanda duka ba ɗabi'a musulunci ba ne malai ce wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل رواه مسلم daga gare shi da shi wa kenan Abu Darda Allah ƙarin da gare shi yake cewa lalle manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yana cewa da'watul mar'i addu'ar mutum musulmi li akhihi ga dan uwan shi bi zaharil ghaibi ka rika mushi addu'a bai ma san ba ana yi bai san ba kana mushi mustajabatun wannan addu'ar amsassa ce ka dubo ni ku Allah kai yin ma da ka mushi an ba shi garantin an amsa an amsan mushi a madadinka a wakilcinka sannan kuma inda ra'asihi malakun muwakkalun kai da kake mishi addu'a nan a daidai kanka akwai wani mala'ika da Allah wakilta mishi ya dora mishi kullama da'a li akhihi bi khairin duk lokacin da kama dan wanka irin wannan addu'an ta alheri qala al malakul muwakkal wannan mala'ikan da aka wakilta zai rika cewa amin Allah ya amsa addu'ar da ka mishi sannan kuma walaka bi mithrin kai ma Allah ya baka irin abin da ka roƙa mishi kai a riba shi a riba musulunci kenan shi yasa kohohin ubangiji suna da fadi ko suna da yawa alheran ubangiji suna da yawa to kaga wadan duka yana maka nuni akan yanda yanayin addu'a yake da muhimmancin mutun ya maka ba ku kwantara ba ba ya biya ka ba yanzu kaga da ka karanta wannan ka gane mutun a ce addu'a za a sai an biya mutum ba tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karantar shi bane ba a ce za ka yi adda sai an biya ka ka mushi tsakani da Allah yawwa ka mushi tsakani da Allah kuma kai ma wannan alherin zai komo zuwa gare ka kaga walaka bi mislin kari ka shiga cikin riba kai ba a daure abu sunna Allah shi ne da makarantar da zai ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am